أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan rana ta laraba domin ci gaba da bayyana wasu 'yan ma'anoni na alkur'ani mai girma yau muna biyar ga watan hudu rabi'u sani hijira ta mazan tsira sallallahu alaihi wasallama 1440 wanda shine daidai da sha biyu da watan sha biyu 2018 muna wata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci can baya wancan sati na biyu wanda ya wuce muna cikin bayani aya ta 85 lokaci ya yi aya 86 ai Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labari game da banu isra'il wanda Allah madaukakin sarki ya dauki alkawali a gare su kuma an ba su littafi sannan bayan haka nan akwai kira da Allah subhanahu ta'ala ya musu a cikin littafinsu su cewa lalle banu isra'ila ba zai kashe banu isra'ila ba ba zai hutar da shi daga gidan shi ba kamar da muka bayani to amma sai zamanto duka suna aikata wannan sai abu guda in ya zamanto sun rike su bayu to sai su amshi fansa to Allah subhanahu wataala sai ba da labari cewa yaushe za ku yi imani da wani magana daga cikin littafi wanda Allah ya ce ku yi imani da shi gaba daya sai kuma ku kafurce ma wasu a ƙarshe aya ta 86 sai Allah subhanahu wataala ya ce ulaiikal ladina sharawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adhabu wala hum yunsarun Allah madaukakin sarki sai yake bada bayani cewa waɗannan su banu Isra'il wanda suke ko kuma mu ce wanda a littafin Allah shari'ar da Allah subhanahu wataala ya sauko sai imani da wani shashe wanda ya mushi daidai wani shashe kuma wanda bai mushi daidai ba sai ya bar shi to Allah ki bamu labarin su cewa ulaika waɗannan su ne alladhina sharawul hayata dunya bil akhirah sun sayi duniya da lahira mala yace ai istahabbuha ala al akhirah mana abinda suka hiso zuciyarsu ta hito ita ce rayuwar duniya da abinda za su samu na jin daɗin rayuwar duniya amma suka manta da lahira kenan shi yasa suke imani da wani shashin littafi suke kafirce ma wani shashi fala yukhaffafu anhum al'azab mala yace ai la yuftaru anhum sa'a wahida Allah ba zai fasa musu azaba ba kullun azaba tana hauhawa dalilin imani da wani daga cikin shashin littafi da kafirce ma wani shashi wala hum yunsarun Allah yace kuma a gobe kiyama ba su da wani wanda zai taimake su mala yace walaysa lahum nasirun yunqidhuhum mimma hum fihi min azabi da'im as-sarmadi babu wani mataimaki wanda zai taimake su ya hudda su daga azabar da Allah zai musu ta har abada wadda take mai kyakiya ce to wannan Allah madaukakin sarki yana hukuba ne ga duk wani wanda zai imani da wani daga cikin littafi ya kafirce mu wani banu isra'ila Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin su da irin yanda suka yi dan izina a gare mu kai zaman to mu ma mun rike qur'ani kamar haka kamar magana da muka karanta ta malam wancan sati wanda ya wuce cewa kaka iya samu daga cikin musulmai wanda shi ma imanin shi zai bi Allah lokacin da hukuncin Allah ya mishi daidai yayi daidai da rayuwar shi amma lokacin da hukuncin Allah ya saba ma rayuwar shi yaga zai shiga wani abin da ba zai ji dadi ba abin da ya shafi tattalin arzikin shi ne abin da ya shafi shari'a ce abin da ya shafi menene ne sai ga cewa ya yi imani da wancan mai daɗin wannan mara daɗi ya ƙi imani to Allah zai gama waɗanda suke wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama idan suka bar alƙur'ani ko kuma kai imani da wani shashe kamar wani to kai ma za ka shiga cikin wannan cewa ulaika allazina sharu hayata dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al azab wa la hum yunsarun kuma kada kai tsammani zaka samu wani mataimaki wanda zai taimaka maka kenan kada wani ya ruɗe ka ko kuma wata wani tunani ya ruɗe ka cewa za ka iya shiga ceto ko kuma a kai ma kana daga abu kaza ko kai kare samu wasu tawili wanda ba za su cece ka ba gobe kiyama kenan idan kana son tsira idan mutum yana so ya haɗu da Allah lahiya lau shine ya bi dokokin Allah sau da ƙafa abinda Allah ya hana ya bari ba wai ya rike wani bai ya bar wani kamar yadda banu Isra'ila suke yi to a haka mutum zai samu tsira ya yi imani da littafin Allah alkur'ani mai girma ya sanya shi kuma shine jagora ba irin yadda rayuwar mu ta kasance a yanzu ba mu ne jagora ga alkur'ani mu muna gaba alkur'ani yana bin mu inda muka ya kwana ya kwana ko mu sa shi ya kwana dole da tawili da maganganu masu daɗi da dogon zance da abubuwa dai wanda ba su kamata ba maimakon mu sa ƙur'ani shi ne jagora inda ya waɗi za mu bi in ya ce mu binan mu binan idan ya ce kan mu binan mu kan mu binan to sai zama to mu ma na bazuhu wara a zuhurihim kamar da Allah labari su banu isra'ila sai suka je littafi baya to mu ma yanzu al'ummar musulmi kamar da malam ya bayani maganar da makaranta ta shi ta satin da ya wuce wancan cewa musulmai su ma irin wannan ta same su a tattalin arziki namu ba za a gaba yanayi tsari na alkur'ani ko na addini abin da ya shahi mulki shari'a da dokoki na abin da ya shahi kisa ko abin da ya shahi duk wani abin da kasan na shari'a babu alkur'ani a ciki abin da ya shahi rayuwar mu ta yau da gobe idan ka diba aure ne suna ne abu dai na al'umma na yau da gobe shi ma za ka samu babu ba a kawo zancen alkurani a ciki ana koma zuwa alkurani ne lokacin da wani abu wani ya same shi sai a koma zuwa alkurani a nan an yi imani da shi ɗari bisa ɗari musamman abin da ya shayi rukiya na alkurani mai girma ko kuma wani ruwa ne babu ana so a yi addu'a allah subhanahu wataala ya sauko da ruwan shi to a lokacin ɗan adam kowa sai ga ya koma zuwa ga Allah amma lokacin da muke cikin jin daɗi lokacin da kake lahiya lau wai ba za ka bi ubangiji gaba a wannan yanayin sai dai rashin lahiya ta same ka ko kuma ka rasa wani abu to kaga wannan yanayi ne tsari na irin na banu isra'il to kuma Allah madaukakin sarki ba banza ba anan ba wai haka kawai yake ba mu labarin su ba ayoyi sun wuce a ilga tunda muka karanta labarin munafukai a cikin wannan sura mai girma suratul baqara muka zo makaranta labarin kahurai a karanta labarin munahukai da masu imani ayoyin ba su da yawa amma banu isra'ila ne allah kiwa mu labari alƙawalin da suka yi nemomin da ya musu kuma irin rashin godiya da suka ma allah suka kasa imani to wai ba don ta zo mu ji ta mu ji ba ne mu ji labarin banu isra'ila sun yi kaza a ya kamata mu mu zamanto mu yi takaransan kada mu aikata irin abin da suka aikata domin abin da su aikata Allah ya mu labari ne abu ne mara kyau kenan mu idan muka san wannan sai mu ma'ana imani da Allah mu kauce mu duk wata hanya wanda za ta sa mu yi kamanceceniya da yanda banu Isra'ila suka yi aya mu ta yau da zamu karanta ita ce aya ta 87 kenan zamu tashi akan ta insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
الله سبحانه وتعالى yake ba mu labari a wannan aya mai girma نعم الله سبحانه وتعالى يكتشى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل حقيقة تبس منبا النبي موسى عليه السلام للتاهي كما أباينش منبيو دا منزني وآتينا عيسى بن مريم البينات عيسى بن مريم عليه السلام شكم منباشي آيوي بيننو وأيدناه بروح القدس حقا كما مكا كره واشد ملائكة جبريل kamar da yawa-yawan malamai suka fassara wannan za mu karanta maganinsu a fakullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum shi yanzu duk lokacin da wani manzo ya zo muku da abin da bai ma zuciyarku daɗi ba la ta hawa an fusuku mana son zuciyarku bai da alaka da wannan magana da annabi yake faɗi aikinsu banu isra'ila shine istakbartum sai ku girman kai kenan sai su kasa imani fa fariqan kadzabtum Allah ya ce wasu daga cikin annabawan sai ku karyata su ku ce karya suke ba gaskiya bane wa fariqan taqtulun ku banu isra'ila wasu daga kuma annabawan sai ku kashe su awon duka aiki ne na banu isra'ila wa ƙalu sai suka ce ƙulubuna golf ai zukatanmu a rihe suke mu ba za mu gane ba ma gara ma a fasa mana wazi balla anahumullahu bi kufrim Allah ci bari dai kawai Allah ya la'ance su ne ya hudda duk wata albarka game da su saboda mi saboda kawurci ma Allah madaukakin sarki wa qalilan ma yu'minu Allah ya ce kadan ne ma daga cikin su suke imani malai ce Allah subhanahu wataala anan ya ambaci annabi Musa alayhi salam da littafin da aka bashi walaqad ataina Musa alkitaba shine littafin da Allah madaukin sarki ya ba annabi Musa na at-taura sai suka juya shi banu Isra'il suka caccanza shi duk wata aya sai da suka dora ta irin yanda zuciyarsu take so an yaso daga baya kuma sai Allah madaukin sarki sai ya kawo da wasu annabawa to kenan tun da su yanzu sun caccanza littafin kuma wani annabi ya zo zai faɗi musu shara ubangiji to dole a samu saɓani kenan wai dole so suke yanda suka canza littafin shi ma annabi idan ya zo ya tahi da su akan haka to wannan shine a farkon abin da ya samu suka samu matsala game da annabawan da Allah subhanahu wataala ya sako a gare su mala ya ce wa arsala rusul wan nabiyina min ba'dihi allazina yahkumuna bi shari'atihi Allah subhanahu wataala bayan annabi Musa alayhi salam wa qaffayna min ba'dihi bir rusul kenan ma'anar shi sai zo da annabawa da manzanni daban-daban daban shi ma'ana qaffayna aka aka aiko wannan bayan shi aka aiko wannan bayan shi aka aiko wannan sannan kuma annabi Isa alayhi salam shi kuma an bashi albayyinat ayoyi bayyinannu abubuwa ne na mu'jiza wanda Allah ya bashi dan ya zama to mishi dalilin da mutane za su gaskata shi kama idan ya zo ce ni annabi ne ba za su gaskata shi ba to amma idan ya wasu abubuwa na mamaki kama yadda yake tada macece ya warkar da makaho ya gani ras wanda yake kuturu ne ya daidaita shi to wannan irin ayoyi Allah subhanahu wataala ya ba annabi Isa alayhi salam dan mi dan su gaskata shi su banu Isra'il Allah na mu labari cewa a cikin suratul ma'ida inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun sabko da attaura a cikinta akwai shiriya kuma akwai haske ya hukumu biha annabiyuna allazina aslamu annabawa waɗannan wanda suke dukan su musulmai ne suna hukunci da ita wannan attaura kin littafin na annabi Musa alayhi salam lillazina hadu warabbaniyuna wannan wanda suke addinin yahudawa da kuma malamai masu sanya mutane hanya wal ahbar da kuma malamai tatattu wanda su ne suke karantar da su banu isra'ila su bi Allah sai Allah madaukin sarki yake cewa bi masu tuhfizu min kitabillah saboda irin abin da suka harrace ko suka kiyaye na addinin ubangiji waccan lokacin na attaura wa kanu alaihi shuhada kuma suka kasance mana suna shaida akan wannan littafi to banu isra'ila ba su yarda da wannan ba dukkan annabi idan yazo mi suke so sai su ce to dole fa ya bi abin da suke so idan bai bi abin da suke so to shikenan fafariƙan kazzabtun wa fariƙan taktulun abu biyu ne ko wasu daga ciki su karyata annabin ko wasu daga ciki su kashe annabin mana dai a ɓangaren biyu duka babu wani ɓangare mai alheri babu wani ɓangaren da zai ce ya yi imani in ji allah maɗaukakin sarki in wani annabi ya zo musu bi ma la ta hawa an fusuhum kenan sai a samu wasu gungu sai su ce a wannan annabin ai ba gaskiya ba yake to wannan masu dama dama ne su ɓangare na biyu su kuma a kawai sai ma su je su kashe annabi wa yazu billah kenan sai zaman to banu isra'ila lokacin da suka yi nisa da littafin Allah suka sauya a taura suka canza suka yi abinda suka dama zuciyarsu ta kekashe to sai zaman to kawai daga karyatawa sai kisa shine kawai abinda suka ɗauka game da annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu to kaga wannan mummunar ɗabi'a ce wanda Allah subhanahu wata'ala ke so mana hannunka mai sanda dan kada mu kasance tare da su waɗannan wanda zukatansu suka kekashe waƙafaina min ba'dihi bin rusul mala ce abinda Allah yake ni anan ko kuma ma'anan faɗa Allah madaukakin sarki imamu suddi ya yi ruwaya daga abi malik ai atba'ana shi ne mana ƙafaina kenan mu biyo da wannan annabi bayan shi mu zo da wannan annabi haka imamu suddi ya fassara daga abi malik wa ƙala gairuhu ardafnahu ko ardafna wasu daga cikin malamai suka ce kalmar ƙafaina ta yi daidai da kalmar ardafna mana shi ne tana yi wa annabin ma da ran shi kuma a zo da wani kenan ga wannan annabi yana kira kuma Allah ya karfafa shi da wani annabi yana kira don su zama to tare su rika kiran Allah madaukakin sarki su rika kiran Allah akan waɗannan mutane su zo su imani malaci wal kullu qarib dukkan ma'anonin sun kamancece ne juna a takaice da abin da ake Allah ke ni da waqafai da min ba'di bi rusul sai annabawa suka zo daban-daban wanda yake nuna mana cewa banu isra'ila Allah ya aika musu annabawa da yawa Allah ya musu ya albarkace su da annabawa kuma Allah ya albarkace su da irin ayoyi da ya guda musu kun ji da abubuwan da muka yi ta karantawa to amma a ƙarshe me ya kai su fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun wannan sune siffar su mummuna wanda Allah ya ba mu labari wasu ce ƙarya ne wasu kashe annabi to haka mu ma al'umman manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka yi nisa da littafin Allah to ho zaka samu mutun zuciye shi ta keka shi domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari cewa zuciya ta dan adam wani abu ne wanda yake hori tacacce kenan mumuni mai imani wanda baya saban Allah bai yi nisa da littafin Allah ba to yana saban Allah yana nisa sai a daga dan dugo baki ana dugo baki ana digawa sai haya zaman to zuciyar ta yi baki to a wannan lokacin mutum ya yi nisa wa ya zubilla shi ne kalla balarana ala kulubihim ma kanu yaksibun duk da aka samu mutumin da zuciyar shi ta yi tsatsa to shi ne mutumin da zai siffa siffantu da waɗannan banu isra'il sai ka same shi shi in ya ji ana waɗin gaskiya kamar ana suka shi kamar dai zagin shi ake ka duk wata kalmar gaskiya a wajen shi zagi ne duk wata kalma wadda take ta shedanci duk wata kalma wadda bata kamata ba to zaka sami shi yahi yarda da ita yahi dare mata gindi to ka gana akwai ke kasa ta zuciya wanda idan mutum yayi nisa da littafin Allah ya lita yayi nisa da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama wannan aikin zai iya faruwa zuwa gare shi Allah subhanahu wataala yana ba mu labari cewa alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min al haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah ya ce ai lokaci yayi duk mai imani zuciyar shi ta yi tafshi ita ta zama tana bin Allah to waɗanda suke kahin mu Allah ya ce suka yi nisa da littafi sai kasat qulubuhum zukatan sai suka ke kashi sai Allah ya ce wa kasirun minhum fasiqun diyawa daga cikin su fasikai ne to idan mutum ya kai wannan martaba za ka samu baya jin magana mai daɗi sai ta shaidani ba zai ji wata magana ta alheri bai da alaƙa da ita to banu isra'ila sai da suka kai wannan matakin sai zama to idan annabin ya zo masu dama dama su ne za su karyata su ce ba gaskiya ba ne wanda suka ga ƙarshe kuma wajen fajirci sai su kashe annabi mun karanta satin wancan da ya wuce babu zunubin da ya wuce wannan wanda zai kashe annabin da allah ya aiko ba don komi ba Allah don ya umarci mutane su aikata aiki mai kyau Allah subhanahu wata'ala mala ce ma'anar waƙaffai na min bari bin rusul akwai aya da ta yi kamacece ne da ita shi ta ce faɗa Allah madaukin sarki a cikin sautin muminun sun ma'arsalla rusulana tattara mun aiko da manzanninmu tattara shi ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya mala ce hatta khatamal anbiya annabi bani isra'ila bi isa bin maryam sai da aka cika annabawan banu isra'ila isa dan maryam shine annabinsu na ƙarshe su yahudawa faja'a bi mukhalafati taurat fi ba'd al-ahkam annabi isa da yazo daga cikin littafin shi injila sai aka samu wasu shari'u sun saba ma na cikin at-taura shikenan sai suka kasa imani da shi malaci wali haza a'tahu Allah min al-bayyinat sai Allah ya bashi bayyanannu ayoyi wanda suke bayyanannu ne mine da cewa zai iya yin wasu abu na mu'ujiza malace wahiyar mu'ujizat ma ya dulluhun bihi ala sidqihi fi ma ja'ahum bihi abinda zai nuna cewa abinda yazo da shi gaskiya ne kana inda Isa dan Maryam kamar su ne ba zai zo bai tada wanda yake ya mutu kuma inda za a ce da shi da su ɗaya ne ba zai warkar da wanda yake makaho ba ko kuma wanda ke da cuta ta kuturta a warkar da shi ya warke ras to inda za a ce shi kamar su ne ba zai iya yi ba to wannan abin da ya yi wanda suka kasa sai ya nuna cewa lalle annabin Allah ne shi ne ma'ana wa a ta yana isamin maryam bayyanat wa yadnahu bi ruhul qudus malam sai ya ce su banu isra'ila a wannan lokaci tare da annabi isa alayhi salam fashtadda takdhib banu isra'ila lau sai suka ƙara matsa shi da can sun dan mai sako-sako sun kasa imani da shi to sai ga ya zo da wasu abubuwa sababbi mu'jiza wanda zai sa mutane za su gane cewa annabin Allah ne to sai suka ƙara mushi adawa annabi isa alaihi salam hayyara su bai da wani gida bai da wani iyali ba su ma bar shi bai zamna suna bin shi daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan gari zuwa wannan gari ha ƙarshe suka ritsa shi a wani ɗaki za su kashe shi Allah subhanahu wataala ya ɗaga shi zuwa sama to wannan shine irin yadda banu isra'ila suka ma annabinsu na ƙarshe annabi isa alaihi salam wai don ya zo musu da wata shari'a wadda ta sa mu at-taura ita kuma at-taura Allah ya mu labari cewa sun jujjuya ayoyi sun caccanza sun yi abin da suka ga dama malai ce wai akwai wada Allah subhanahu wataala da yake cewa daga Isa alayhi salam wal ajali zalika dan haka kenan Allah madaukakin sarki annabi Isa da yazo mu yake ce musu wal uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaykum waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo ne Allah ya aiko ni da yin halatta muku wasu abubuwa domin annabi musa alaihissalam shari'ar da ya zo kamar tana da ɗan tsauri kaɗan a gare su idan aka kwatanta da shari'ar da annabi isa alaihissalam ya zo da ita akwai abubuwan da suke haramu ne a cikin attaura to amma annabi isa alaihissalam da ya zo allah da ya aiko shi sai ya aka sa su suka zama to halak shi ne mana wal uhilla lakum ba da lazi hurrima alaikum to amma duk wannan bai sa suka imani ba malaita fakanat banu isra'ila tu'amilu anbiya alaihim assalam aswa mu'amala babu wata wasu al'umma wanda suka ma annabawan Allah mummunar mu'amala kaman banu isra'il fa fariqan yukadzibunahu sai wasu gungu daga cikin sai su ce ƙarya ne ba gaskiya bane wa fariqan yaqtulunahu sau wasu kuma sai su kashi annabi malaita wa ma zaka illa li annahum kanu yatunahum bil umuri mukhalifa li ahwa'ihim wai ba dan komai ba dan sun zo musu da abubuwan da suka sa'a masan zuciyarsu da ra'ayinsu wa ara'ihim wa bi ilzamihim bi ahkamit tawrat allati qad sarrafu fi mukhalafatiha at-tauran da suka caccanza suka juya ayoyin sai ce musu ku zo ku bi ta daidai yanda ya dace to wannan shine laihin annabi littafin da Allah ya sauko a bi shi yanda ya dace yanda ya kamata to wannan shine laihin sai su ce ƙarya ko kuma su yi kisa to wannan su irin halayen da Allah subhanahu wataala ke bamu na banu Isra'il ba dan koyo ba dan ya zamanto mana kashedi game da mu kada ya zamanto mu aikata irin wannan sai Allah subhanahu wataala ke bamu labari cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan yaqtulun kana duk lokacin da annabi ya zo musu in dai bai daidai da san zuciyarsu ba to kawai kabila jama'a bi ne ko ƙarya ko kisa wannan shine shine al'adarsu to kaga wannan kuma idan ka idan ka kwatanta da yanayin mu na yanzu ko kuma yanda muke rayuwa ko kuma al'umma ta duniya ma gaba daya zaka samu cewa duk lokacin da aka samu gaskiya a samu ƙarya tana kishiyar gaskiya to zaka samu tsananin adawanci da ƙarya game da gaskiya ko kuma zaka samu cewa ƙarya take da ɗarmin gindi ƙarya take da jama'a sai ga tari yiwu haka ana ta tayya to amma idan aka samu gaskiya sai ga mutane 'yan ɗaiɗaiku ne ko kuma ba manyan ba ne ƙananan yara-yara ne to saboda haka wannan ayoyin gaba ɗaya suna karantar da mu irin yadda annabawan Allah Allah ya aiko su ga mabiyansu ga yadda aka yi da su ga irin mangarun da aka gaya musu idan muka diba manzon tsira sallallahu alaihi wasallama shi mazauwan shi haka sai da aka kore shi daga garin su babu garin da ya hiso kamar makka amma sai da aka kore shi ya kuma madina da zama sallallahu alaihi wasallam to wanda zai zai kenan zai karantar da kai nuna maka cewa fa riko da gaskiya ba abu ne mai wasa ba abun wasa bane abu ne wanda yake mai girman gaske kuma ya dace mutum ya jajirce kuma har ma ka rika roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kai ya tsaye da digadaginka akan gaskiyar nan kenan don shine abin da zai tsiratar da kai amma duk mutumin da zai aiki da yawa duk mutumin da zai aiki da ko wani yan garin su ko abin da ya ga ana yi ko iyayen shi da kakannin shi to da yawa zai bar gaskiya ƙureshawa na makka miye ya sa suka kasa imani saboda annabi ya zo musu da wani abin da ya sa ma iyayensu suka yi kakanninsu ba haka suka yi ba suna ga an sa ma addini iyaye da kakanni don haka ba za su yi imani ba sai suka kasa imani to shi kuma mine ne ake so a kowane lokaci in dai mutum kai musulmi ne ana so ka sanya idanka dalilin da zai sa ka yi wani aiki na ibada alƙur'anin allah mai girma dalilin da yasa ka zai kai wani aiki na Allah ya zama to akwai hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan suna abubuwa guda biyu wanda za su sa mutum ya tsira wajen aikata aikin gaskiya amma da ka bi ra'ayi to shikenan ka tai kaga su banu isra'ila menene ya kai su cewa annabi sai ya bi ra'ayinsu annabi ya dora wannan ayat ta daidai da su to shi sai yanzu su da yawa lokacin da zaka samu wani wanda yake yana kare ra'ayin shi ba wai addini ba idan mutane suka taru idan ya karanta aya Allah ya fassara ta yadda ya dace yadda ya kamata yadda magabata suka fassara yana ganin mutane za su watse ko mutane za su bar shi a'a kenan sai zo ya fassara ta sai ya kwana da ita me yake so dole sai waɗannan mutane da suke tare da shi ya gaya musu abin da san zuciyarsu abin da zuciyarsu yake so don wannan shine zaman lahiyar shi shine mutanen su kasance tare da shi yana gani idan ya gaya musu gaskiya za su watse to sai ya tsaya akan wannan to wannan shine aikin banu isra'ila wanda Allah subhanahu wataala ke mana kashedi kada mu sake mu kasance kamar wannan malaina ya kawo ruwayar wa ayyadnahu bi ruhul qudus da Allah subhanahu wataala ke cewa muka karwa Isa dan Maryam da ruhul qudus ruhul qudus ya zo wurare da yawa a cikin alqur'ani kuma anonin shi daban daban-daban to amma a wannan aya mai girma malaci wa ruhul qudus huwa jibril a cikin wannan ayar abinda ake da ruhul qudus shine malaika jibril alayhi salam kama nassa alaihi ibn mas'ud fi tafsir hadhihi al-aya malaci ibn mas'ud sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama haka ya fassara cewa ruhul ruhul qudus malaika jibril ake nihi wa tabahu ala zalika abdullah ibn abbas wa ghayruhu kenan mai shugaban masu tafsiri daga cikin sahabai abdullah ibn abbas shi ma haka ya fassara ruhul qudus shine malaika jibril ma qawlihi ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin Allah subhanahu wataala ba labari cewa wannan alqur'anin wanda yazo maka da shi shine ruhul amin kina ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ruhul amin ne shine malaika jibril alaihi salam ala qalbika litakuna minal munzirin malaika wa aisha ta إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد annabi sallallahu alaihi daga hadisin Aisha take cewa annabi ya dora ma sahabi mai girma Hassan dan Sabit aka mashi munbari a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yunafihu an rasulillah ya kasance yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce Allahumma ayyidu ayyidil Hassan bi ruhul qudus ya Allah ka kare Hassan dan Sabit da Ruhul Qudus kama na faha ala ko annabi kamar yadda ya kare annabinka na ne kaman dalili ne na hadisi wanda zai karfafa mana tafsirin Ruhul Qudus ana ni da shi Jibril alayhi salam kenan annabi ya ce wada ali Hassan ko kuma Allahumma ayyiduhu bi Ruhul Qudus kenan shine malaika Jibril shi kuma Hassan dan Sabit shi ne mawaƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu larabawa waƙa tana da muhimmanci waƙe na larabci a wajensu idan aka ma mutum a ciki ake ma mutum zambo ko kuma a ciki ake gyara mutum a ciki ake ɓata shi kamar da yanayin waƙe-waƙe irin na yanzu to amma idan aka ce waƙa irin wancan ta shari'a waƙe ne kawai amma yana da mizani yana da ma'auni abinda ake cima arud da harshen larabci ilimi ne na musamman a cikin harshen larabci ba waka ba irin na bahaushe in yace waka waka wanda ke da kide-kide a ciki da piano da goge da garaya ba su wake ne ana nihi mana kamar baitoci hatta da hausa ana yi wake ne amma babu kida a ciki wake ne wanda za ka ji kalmomi wanda suke rike zuciya wanda suke kama hankali to hasan dan sabit daga cikin kahurai akwai wanda suke ma annabi waka sai su mai zambo to shi hassan dan sabit shi kuma shi ma Allah ya bashi dama ko kuma fasaha irin ta waka shi kuma sai ya maida musu raddi game da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya adda cewa ya Allah ka karfafa shi da mala'ika jibril to sai zaman to waƙar da yake ta fice wancan to amma akwai ruwaya ta Imam Tirmidhi wanda ta Abi Huraira daga Umar dan Khattab Umar dan Khattab ya wuce Hassan a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yanshiru shi'r fil masjid yana waka a cikin masallaci falahazahu ilaihi falahaza ilaihi Umar sai harare shi mana ya ne za yi kai irin wannan waƙe a cikin masallaci faqala Abi Hurairata faƙala sai shi hassani sai ce ma umar ɗan khattab ƙadukuntu an shidu fihi wa fihi man huwa khairu minka ina waƙan nan a cikin masallacin akwai wanda ya hika kenan na nihin annabi sallallahu yana nan kenan shi ya ga kamar umar ya ga laihi ne tunda ya harare shi ya ce to ina waƙan nan ga annabi a zamne sallallahu alaihi wasallam sun maltafata ila abi huraira sai juya wajen abi huraira faƙala sai ce an shirka allah kenan umar har yanzu bai raba da magana da hassan ya waɗi cewa ya yi waka a cikin masallaci kuma annabi yana nan kuma ya kyale sai ya juya abin huraira yana so kenan ya samu wanda zai mushi shaida umar sai ce ma abu huraira na ina ina gama ka da allah a samita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya yanzu kaji annabi yana faɗin irin wannan magana da ya ce ajibu anni ya ce ya abu huraira ka bani amsa allahumma ayyidu birul quds kenan wannan da allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka girma shi ka karwa shi da malaika jibril umar ya ce ma abu hurairah wai kaji annabi ya wadi haka da gaske ne abinda hasan ya ce fa qala sai abu hurairah ya ce allahumma na'am eh gaskiya ne aw fi ba'd riwayat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li hasan uhjuhum aw hajimhum wa jibril ma'ak mana ka kai musu hari da wake wakenka mana ka musu zambo jibril yana tare da kai kenan ruwaya ce ingantacciya wannan me yake karantar da mu fassarar mala'ika jibril cewa shi ne ruhul kudus shi ne abinda malaye kawo a nan to amma kuma zai karantar da mu darasi na shi waƙe kenan waƙe wanda yake babu wata kalmomi na batsa a ciki wanda babu wani kalma na shirka kuma kuma kalmomi wanda suke na haramu wanda ja'izi ne mana musulunci bai hana ba ana iya yi namiji ko mace amma waƙe irin wannan na kide-kide da raye-raye irin wanda ake na yanzu ko kuma waƙe-waƙe irin wanda ake kai ma annabi salama wani matsayi wanda ya kai matsayin Allah ko kuma ma a ɗauki wani shehi ko wani ana wanda za a ce wali ne a cikin waƙen na za a kai shi matsayin annabi ko a kai shi matsayin Allah madaukin sarki wannan katan haramun ne hankali lahiyayye ba ma shari'a ba tana tana inkarin wannan nan ana nihi ne magana lahiyayye wata magana wanda za a yi wanda za ta zamanto ma'ana abu ce tana da ma'ana kuma amma kuma bata ƙetare iyaka ba kamar da wani mai waƙe yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waye yanaka ko kuma waye samu matsayi yanaka waye kama irin naka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya kushe kama ya gafara ta kaga wannan waƙe ne na Hausa waƙe ne tacece mai kyau me yake ni anan babu wanda ya samu matsayi irin na annabi kuma kowa ya kushe annabi ya gafara ta tunda Allah ya yabi annabi ku ba bai bukatar wani ya bata shi kaga wannan wake ne babu kida babu koyo magana ne ma'ana a kowane halshi ana yi kawai jeri ne ake amma ba irin magana bace ta yau da gobe to Hassan ibn Sabit yana wannan a cikin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi yana nan tsira da amtala tabbata gare shi to irin wannan dalilan su ne dalilan da waɗannan masu wake-wake masu yin kalmomi marasa kyau na kaskantar da girman Allah da kaskantar da girman annabi sallallahu alaihi wasallama suke kawo hujja da su mana sai su ce a idan kawo inkarin irin wannan waken sai a ce baka san annabi sallallahu alaihi wasallama ai wannan wannan ba dalili bane aiki na haramu inkarin shi ka ce wai wani baya san annabi ai wannan ba dalili bane sai ka kawo dalilin da ya nuna cewa wannan abun gaskiya ne wannan shine dalili amma waɗanka a fatar baki cewa wane ayan izala ne bai san annabi shi yasa yake inkarin bege wanda suke cewa wani dausayin bege dausayin wane ne kalmomi ne na rudi kalmomi ne wanda suke na hayaniya wanda babu ilimi a ciki inda ana zancen ilimi ne waƙe hatta a halshen hausa abu sananne ne ga hatta waƙoƙi ma na su shata su ɗan ƙoro su waye irin na mutanen da bai kai ba irin na wanda ake kaɗawa annabi salasa ya kaji da irin wani da piano da garaya duk wani abin kiɗi na zamani wanda babu wanda babu a ciki kuma a ce yaban annabi ne yake sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna ma kaskan ma'ana suna kaskantar da manzo sirar da amincin tabbata gare shi abinda ka hana da shi zamu yabe ka kamar haka suke hodi eh wanda zai inkari sai a ce wane wane ne wai menene a tunda to wai an aka ce misali a ce dan izala ne shi shine hujjar yanzu da wani zai zo ya hudu gaskiya ya hudu shari'a ya kuma mini a cikai ku bar shi dan izala ne shikenan gaskiya wannan shine hujjar ba wai a ce ba a abin da ya wadi ya sa ma aya ya sa ma hadisi a kauce zai a ku bar shi dan izala ne to dan izala dai hudu aya ya kawo hadisi ya kawo kai ma sai ka kawo aya ko ka hadisi ko ka magana ta wani Imam Malik ko Abu Hanifa ko Shafi'i ko wani wanda ake tunkaho da shi malami ne na ilimi sai ka kawo sai ka ture wacce magana amma ka ce wai wane ne to kaga wannan ra'ayoyi ne irin sarrai ne na banu isra'il sarrai wanda take sirfan to shi yake kai mutanen zuciyarsu take kashi idan mutanen zuciyarsu take kashi me zai kai su sai kai su ba sa san gaskiya duk wanda zuciyarsu take kashi zaka same shi yaki yake da gaskiya mai hudin gaskiya makiyin shi ne yake ji kuma babu wanda zai yaka kamar mai hudin gaskiya wannan to saboda haka kenan kasancewar waƙe wanda yake na zahiri babu wasu kalmomi na shirka a ciki babu kalmomi na haramu wanda musulunci ya halatta shi ana iya yi amma waƙe wanda ke da garaya da gitar da goge da waye a ciki wannan ƙasa na haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin waɗannan abubuwa na kide-kide kwata-kwata manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya haramta sai alduf shi kuma ganga ce wanda aka halitta mu mata raɗidi ko ran arme mata kadai banda maza su maza hayya yau haramu ne a gare su maza hayya shar'ancin yana nan kamar da aka haramta zinariya ga maza aka halitta shi ga mata akwai abubuwa da yawa shari'a ta tsara kayanta za ka samu ga wani halak ne ga wani haramu ne kamar yadda jihadi yake wajibi ga maza ga mata kuma ba ma mandubi bai ma kai ba mandubi ko ya kai sunna to haka shari'a ta tsara abubuwanta mata suna iya yin kida banda goge banda garaya alduf kawai aka ce ran arme ko ran sallah wannan nasu ne su mata su kadai musulunci wannan shi ma ya halatta wannan to amma banda shi wai ka zo ka tara maza da mata ko kuma namiji babu wani wanda ya tsara mai wannan balle kuma yanzu ma mafi yawa waken da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wake ne na shirka menene shirka ka ba Allah matsayin wani halitta ka bashi matsayin Allah shirka ya kare a ko manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ba za ka bashi matsayin Allah ba madaukakin sarki yana nan da darajar shi da matsayin shi bai kai matsayin Allah ba to balle ka dauko wani wanda ma bai kai kowa ba ba ma wani malami bane sananne wanda ya wani littafi na tafsiri ko wani littafi na hadisi ko wani littafi na fiqh ko wani littafi a malami ne kawai na wata baki mutane ne suka ce a wani wali ne kawai aka zo ake bin shi a jahilce to inda ahli sunna ko kuma ce yan izala suke yankon jini shine su ce wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane wani ya ce abi shi shi ko abi yan gidansu ko kuma abi kungiyar shi ko abi dariƙar shi dariƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce zabi kuma ita ce yan izala ahli sunna suke kira abita ko babu hanya da zaka samu tsira kamar wannan inda dalili shikenan sai ka rike idan babu dalili shikenan sai ka bari kaga abin da ya kawo magana akan wannan miye ruhul qudus din da ka san larabci ba za ka iya fassara ba ruhul qudus mi ake ni da shi dole sai ka koma maganar malamai na baya wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban shi kaga nan mun kawo magana abdullahi ibn abbas mun kawo magana abdullahi ibn mas'ud yace ruhul qudus ana ni da shi malaika jibril to ruhul quds in kace ana ni da shi wani abu ne daban wani ruhi ne daga wajen Allah dole ka ka dalili waye waye nuna maka cewa wani ruhi ne daga Allah to bayan wannan malam sai ƙara ka dalili nazala bihi ruhul amin malaika jibril ake ni ana kuma yace Allahumma ayyiduhu bi ruhul qudus kenan hasan ibn sabit a wata ruwaya sai yace wal jibril ma'ak kenan jibril na tare da kai kenan ashe jibril malaika jibril shine ruhul qudus ta wanda shi ne karatu irin na alisunna karatu na dalili ba karatu ba na ra'ayi duk wanda ya bi ra'ayi tabbas sai ya hallaka su banu isra'ila wannan ra'ayin su ne abin da ya hallaka su bi ma la ta hawa an fusuhun fariƙan kazzabu wa fariƙan taktulun kawai soye-soyen zuciyarsu in annabi ya zo da saɓanin shi kenan sai su ce ƙarya ko kuma su kashi to kaga shine abin da Allah subhanahu wataala yake mana hannunka mai sanda malai da summa zakara ibn ibn kasir aqwalan ukhra fi ma'ana ruhul qudus malai ce ibn kasir malami ne babba wanda yake da tafsirin qur'ani azim wanda wani tafsirin da maganganun da muke karantawa mafi yawa nashi ne amma malai ce ya kawo maganganu da yawa a cikin ma'anan ruhul qudus la taqumu laha qa'ima batta da wani ma'ana kenan babu dalili kenan duk wani magana da babu wani dalili magana ce wanda za a aje ta a gehi sun makala sai na sai ya ce kala ibn jarir ibn jarir tabari irar tafsiri mai girma malami ne manyan manya ya ce wa aula ta'wilat fi hazil fi zalika bi sawab ya ce shi abin da ke gani abin da ya yi gaskiya a cikin waɗannan manganu gaba ɗaya qawlu man qala magana wanda ya ce ruhu fi hazal mawdi' jibril wanda ya fasara akan jibril shakin da ruhu qudus anai ibn jarir tabari ya ce wannan ita ce magana da ta hi daidai saboda abdullahi da abbas abdullahi bin mas'ud haka suka fasara yace li anna allah azza wa jalla akhbara annahu ayyada isa bihi domin allah ba labari cewa ya karho isa alayhi salam da malaika jibril kama akhbara fi qawlihi iz qala allah ya isa ibn maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل كأنا ما الله يتي إذ أيدتك بروح القدس كان دكا دليلين وندس كنونا وعيدناه بروح القدس أنا نيد شي ملائكة جبريل عليه السلام مالك فذكر أنه أيده به الله يقرأ واشد شي ملائكة جبريل فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل da akwai wanda suke fassara cewa ruhul qudus wai shine injila littafin da Allah ya bashi kenan wa ayyadnahu bi ruhul qudus sai su ce injila to kenan tana daga cikin manganu wanda ba su da ƙarfi sosai malaci inda ana nihi da ruhul qudus injila to da sai Allah ya ce iz ayyatuka bi ruhul qudus kenan lokacin da na karawa haka da ruhul qudus wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrat kuma sanar da kai littafi da hikima da at-taura to in malaika jibril ko kuma ruhul qudus shine injila to Allah ba zai ce ba kuma wal hikmata wat tawrat wal injil kenan kaga an sake maimaitawa malai sai ce wa takrir qaul la ma'ana lahu kenan kaman babu ma'ana a ce ruhul qudus in dai shine injila kuma daga gaba a zo a ce injila wallahu azza an yukhatiba ibadahu bima la yufiduhum bihi malaci kuma Allah ya yi girma da zai magana da batar ma'ana ko kuma a yi rika magana irin biyu kamar mutum mai koyon magana malaci magana Allah ta wuce wannan qultu wa min ad-dalil ala annahu jibril yana daga cikin malaci Ahmad Shakir kenan yace yana daga cikin dalilan wanda yake nuna ruhul qudus anani da shi jibril alayhi salam ma taqaddama fi awwal siyaq walillahi alhamd maganar farkon in muka karanta farkon ayar zai nuna mana cewa mala'ika jibril ake ne to shikenan Allah subhanahu wataala sai ya labari cewa su yahudawa kuma me suka ce wa qalu qulubuna qul sai suka ce ai zikatanmu ma'ana a rihe suke balla anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun Abdullah da Abbas ya fassara gulf ai akinna kamar suka ce wai zikatan suna cikin wani marhi kenan tunda a cikin marhi suke duk wata magana da za a waɗi ba za ta kai musu zuciya ba kenan musu ba sa ma su a musu wazi a kyale su kawai da lamarinsu wa qala suddi imam suddi yake cewa yaquluna alaiha gilaf sai su ce a zuciya mu tana da wani rihi wa huwa alqita wa qala abdurrahman bin zaid bin aslam fi qawlihi gulf qala yaqulu qalbi fi gilaf fala yakhlus ilayhi ma taqulu zuciya ta ariya take in abin da ka hudi ma ba ta ji haka suke hudi ma annabi annabi ya musu wazi ya musu wazi sai su ce a ni zuciya ta arhe kenan kan ma kai wa'azi ba na ji haka suke hudi wa qalu qulubuna gulf ko wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai a wata aya sai suke cewa mu zuciyar mu arhe take kiran da kake ba ma ji malace wa haza wa yaqulu وهذا هو الذي رجحه ابن جرير معنى ابن جرير الطبري يا رجح cewa sai su ce zuciyar mu arhe kakka mana wazi ba ma ji abdullahi abbas yake cewa yaquluna qulubuna gulfun mamlu'a zuciyar mu ta cika kenan mala'iki suna gaya ma annabin kakka kara mana wata magana zuciyar mu ta cika ya isa haka suke wadi la na taju ila ilm muhammad ba ma bukatar mu san wani wani ilimi ko kuma mu san muhammad sallallahu alaihi wasallam wala gairu dan annabi isa alaihi salam injilar da ya zo musu da su akwai maganganu waɗanda suke ba da albishirin zauwa annabi sallallahu alaihi wasallam to ba sa san waɗannan maganganun da yake haɗu musu ba sa su balla anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun ai laysa al'amru kama da'u ai ba wai abinda suka haɗi malaci ba haka bane bal qulubuhum mal'unatun matbu'atun alaiha bari dai Allah ne tsine masu Allah ne ya ɗauke duk wata albarka game da su sai ya rihe zuciyarsu kenan wanda suke cewa qulubu da gulfun ba haka bane Allah ne ya rihe mana Allah ya rihe tunda ya ga cewa ba za su yi imani ba Allah madaukakin sarki sai ya rihe akan zuciyarsu a sotun nisa Allah subhanahu wataala ke ba mu labari cewa wa qawlihim qulubuna gulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fa qalilun ma yu'minun sai su rika cewa zuciyarmu a rihe suke aka ce musu bal a'a ba haka bane taba Allahu alaiha bari dai Allah ne ya rihe Allah shine ya rihe zuciyar tasu bi kufurihim saboda mi saboda kahurcin da suke yi fa qalilun ma yu'minun kadan ne daga cikin su ko fala yu'minuna illa qalila babu masu imani sai dan kada kina Allah madaukin sarki shine ya rihe zuciyar su saboda kahurcin da suke yi malaka wa qad ikhtalafu fi ma'na qawlihi fa qalilan ma yu'minun malamai sun sayi sabani a cikin hada Allah subhanahu wataala fa qalilun ma yu'minun ko kuma hada Allah fala yu'minuna illa qalila sai wasu daga cikin malamai suka ce fa qalilun man yu'minu minhum ai kadan ne za su imani daga cikin su ko kuma a wasu malamai suka ce a qalilun imanun imanin nasu ne kadan kenan wanda za su imanin ma ko sun imanin ma imanin dan kadan ne bi ma'ana annahum yu'minuna bima ja'ahum bihi Musa min amril ma'ad was sawab wal iqab sai su imani da abinda annabi Musa alaihi salam ya da su abinda aka tattali na azaba na gobe kiyama ko ladan da aka ba su sai su imani da wannan walakinahu imanun la yanfa'uhum imani ne wanda bai amfanan su kenan kadan ne li'annahu maghmurun domin su bima kafaru domin su an halaka su saboda kahurcin su kenan Allah subhanahu wataala anan yana nuna mana cewa dukka abinda suke hodi cewa zuciyarsu a rihe a'a Allah ne yake rihe zuciyar kenan anan abin la'akari shine cewa duk wanda yake kafircin addinin Allah duk wanda yake da sabo to tayyu Allah subhanahu wataala ya rihe zuciyar shi idan sabon yayi yawa har ya zamanto ta mishi tsatsa sabon Allah ya mishi tsatsa a zuciya to zuciyar shi ta kekashe zuciyar shi ta rihe duk lokacin da zai za a faɗi gaskiya to shi ba zai ji ba kuma ba zai aiki da ita ba نعم ولما جاءه الكتاب
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نعم.
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نعم. in sha Allah kenan lokaci ya nan zamu dakata abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan wanda gina kuskure na Allah gafarta mana in sha Allah sati mai zawa sai mu ci gaba assalamu alaikum warahmatullahi